وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا ورسوله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهادي وعلى اله وصحبه وسلم من هذه الى الدين حتى لا من دار الارض والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته nan da za mu ci gaba da rafin malam a ina ba za a tashi شوفي نفسك كم أسا to shafi na cikin jirgin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ulu.
mulku na ce ni to ibrahim ينبغي لمن ترك سنة القبيب ya dace ga duk wanda ya ce ba zai aiki da kabarin ba wanda duk ya bar sunna kabarin مؤللا بكراهة ba a بعض limani ya shiga المالكية ko yana mai kawo hujjarsa akan cewa ya abin da yasa shi baya kabarin saboda wasu daga cikin malaman marakawa sun ce yin kabarin karahiya ne to ya kamata ga shi irin wannan أن يعرف الفرق ya بين san الكراهة bambanci tsakanin الإشارية karhanci na shiryarwa وهي التي لا نهاية فيها ita ce wadda ba hani a cikinta ولا ثواب في ba تركها lada don ka bari ولا قب- ولا uba قبح في fi'liha, ba فعلها muni don ka aikata بل بل إن الإمام wani abin da yake akwai shi wanda yake jagora wanda ake bi kamar imam malik a nan Matsalan.
ga misali يختار yana zaɓin Ya aure yi hibbu allah Allah ya ya fara fa'ala.
yadda ko yana son kada a yi kaza فقد قال wanda shi ne الشيخ ake kira karahatul irshadiyya karahatul irshadiyya
فقد قال السيوطي hakika suyudi ya faɗa في الهاوي a littafinsa alhawi lil fatawi wato shawi lil fatawi littattafai ne da yawa na jalaluddin suyudi aka haɗa su a waje ɗaya wanda littattafan nan sun haura sittin sun haura sittin akwai littafin da a ciki ya kai shafi arba'in ko hamsin akwai wanda shafi biyu ne ma kawai
نقلا عن tsohuwa القراج daga ƙarrafi في cikin الذاكرة littafinsa zahira zahira wani littafi ne da wannan malamin karrafi ya yi a kan fikihun malikawa ما نسوا abinda nasinsa قال القراج karrafi ya في faɗa الذاكرة a zahira وكره مالك imam malik التركيك ya yi a tausasa murya ko والتفكيم kaurara murya والرومة warrauma ko Warrauma.
kafi da rauni والإشمام ko kafi da shimami في الصلاة.
a sallah
لأنها dan tsayawa yin irin wannan tushigiru تشغل ta iya ɗauki عن hankali إقام an الصلاة aka أحكام الصلاة daga hukuncen sallah ko an ikamin salatin shi ma yayi daga tsaya a kyautata sallah idan mutum ya ce ba za a tsaya a cikin sallah ya kula da tarkiki ko tafhimi to sai ya zama kuma ita sallar ya bar wani abu nata وليس المراد بهذه الكراهة alkara ba والكراهة ana nufin da wannan alkarahata karanci ba wala sa muradu bi hadhihi alkarahata ba wai ana nufin da wannan karanci ba التي هي أحد الأحكام hamsin الخمسة karajin da ɗaya ce daga cikin hukunce-hukunce guda biyar na shari'a hukunce-hukunce ta kalifiye guda biyar التي يصفها الأصوليون a wanda malaman usulu suke sifanta ta بأنها داخلة في قسم القبيح ko cewa ita ta shiga fi kisibin قسم gari القبيح a cikin ɓangaren abin da yake mummuna كلارين kamar da haram ya shiga بل الكراهة malaman usulu suna cewa abu wanda yake mummuna sai a ce kada a yi illa iyaka ta yi a ce kada a yi lalle lalle ya zama haramun kenan ko kuma ya fi kyau ne kada a yi shi ne ya zama karahiya
بل kaɓar الكراهة barkarancin da ake nufi a fi في كلام الأئمة a المجتهدين barkaranci a maganganun malamai masu ijtihadi كمالك kamar imam malik ko والشافعي imam shafi'i آه، لها علاقان ana amfani da ita ta fuska biyu أحدهما ɗaya daga cikin fuskokin da ake amfani da karhanci هذا shine wannan ويعبر عنها بالكراهة الشرعية ana kiranta da karhanci na shari'a والآخر wa ɗayan kuwa uhibbu Uhibbu.
uhibbu ina son Allah ya fa'ala zalika kada a aikata haka wa Wa haka ko ta- na zaɓi ألا يفعل ذلك zalika cewa kada a yi haka sai من غير dai da إدخاله ainihi في cikin قسم sa.
المكروه Wa- wanda irin wannan ba wai an shigar da shi a bangaren abin da yake makaruhi ba الذي هو من نوع القبيح wanda yana daga nau'in abin da yake mummuna ويعبر عن هذه ana kiran بالكراهة wannan karhanci الإنشائية na shiryarwa وهذا yasa الكراهة akwai bambanci tsakanin alkarahatu shar'iyyatu da kuma karahatu irshadiyatu
وهذه الكراهة irin wannan abin da yake makaruhi لا ثواب في duk abin da تركها yake makaruhi makarata irshadiyata ba lada a cikin bari sabanin abin da yake makaruhi karahatan shar'iyata shi wannan akwai lada a cikin bari amma abin da yake makaruhi karahatan irshadiyata to wannan ba wani lada dan ka bane
wala kuma uba fifi fikiya ba munanawa dan an aikata wa qad zakara ashabuna zalika hakika malamanmu sun faɗi irin wannan fi qawli a shafi maganar da aka ruwaito daga imamin shafi da ya ce wa ana aka akru raunin akru mushi masa shi ni ina kin ruwan da aka bari a rana hayye zafi a bar ruwa a rana hayye zafi min jati dibbi dangane da likitanci faktalafu to an samu sabani tsakanin malamai hal hadhihi al-karahiyatu wannan shar'iyyatun karhancin ta shari'ance ta shari'a ce yusabu ya alaiha zama kenan idan mutum ya bayin alwala da ruwa da rana ta sa ya ɗimi zai sami lada aw irshadiyatu ko zara ta shirarwa ce la sawaba fi tarkiha wanda ka bar yin alwala da irin wannan ruwan ba wani lada za ka samu ba ala ala wajhayn an samu kusa ko biyu daga malamanmu وقال الشافعي haka nan an wajen imami shafi ya ce وأنا أكره a karau أكره الإمامة ni ba na son limanci a a ce za a ce za a bani limanci to ba na so لأنها ولاية domin kamar naɗi ne kamar sarauta ce وأنا a Akrau sa'irar wilayat.
imam shafi ya ce ni duk abin da za a ce naɗi ne to ba na so abin duk da za a ce an naɗawa na kaza to ba na so shi yasa ba na son limanci idan za a ce an naɗa mutum liman
فليس مراد الشافعي ba imam shafi ya Ya ce ba nuka wai yana nufi alkarat.
da wannan ba a- الكراهة alkarat التي lafiya هي عاد أقسام الحكم ba wai الخمسة da nufin karanci ba wanda ɗaya ce daga rabe-raben hukunci guda biyar الداخلة في wacce a اسم القبيل jahilata wanda yake ta shiga a ɓangaren abin da yake mummuna kaifa كيف bai- ya za a ce imamin shafi zai ce yin limanci abu ne mummuna والإمامة ana a ce فرض limanci Kifaya.
farin wajibi da ce musulmi ma a samu wanda zai yi لأن بها tankakin تنعقد jama'a الجماعة domin sai da liman ne sai da yin limanci ne za a ce an za a iya samun sallar jami idan ba liman ya za a samu sallar jami ال- التي هي من فروض الكفاية wadda tana daga farallan kifaya
الر- الراتب rafi'i والراتب rafi'i ɗaya daga cikin gangan malamai a masabar imamin shafi'i يقول yana cewa إنها أكبر من ai الأذان limanci ya fi kiran sallah lada akwai saɓani tsakanin malamai akwai masu cewa mai kiran sallah ladan da ke yake samu ya fi ladan da liman yake samu akwai wanda suka ce a'a ai liman ladan da yake samu ya fi ladan da mai kiran sallah yake samu وفي كل منهما فضل akwai ah, farla dai a kowanne daga cikinsu kiran sallar da farlata a limanci ba da farlata وذلك مناف wannan ko ya ذكرى kore a ce karahiya ne yanke وإنما مراد abin da الشافعي imamin shafi yake nufi a nan da أنه yake baya son لا limanci يحب الدخول فيها cewa shi baya son shiga a lamarin limanci Wala- sai basta zo a baka limanci cewa zai baya so
Wala yaktaru baya lil ma'ana- zaɓar sa lil ma'ana lazi الذي zakarahu ذكره saboda ma'anar da ya ambata cewa shi tun da na- limancin naɗawa ake shi ko duk abin da za a ce naɗe ne to baya son sa saboda ganin abin yake ai ya shafi wata sarauta sarauta فهي ya كراهة zo إرشادية kenan wannan shiryarwa a karanci ne da shiryarwa لا ba شرعية karanci ne da shari'a ba فلو فعلها da a ce wani zai karɓi limanci ya ringa yin limanci لم يوصف ya ba za فيه a kwanta بكبير aikin sababin kuma ya muni قبيل بل هو آت ba zai ya بعبادته zo ne da abin da yake ibada فيها فضل جا- إجماع fiha farallon da yake akwai faralla a cikinta ijma'an Ijma'an.
daga muwar dukkanin malamai
amma fabulu ya amma fabulu ya zida Eh, amma farru eh, amma farru yazidu ala farril azani amma farallar da yake ta fi farallar kiran sallah kama huwa ra'ayin rafi'i kamar yadda haka shine fahimtar shi rafi'i auyen kudu an koko a'a bai kai faralar eh, kira eh, wato bai kai faralar kiran sallah ba kama huwa ra'ayun nawawi kamar yadda nawawi yake ya fahimta to walau shi nawawi a wajensa Walau kiran kana sallah ta- ya fi lafila lafiye da limanci a wajen shi nawawi walau kanatil imamatu makaruwatan da Makaruwatan.
limanci a baki ce karahatan shar'iyatan ki na shari'a lam yakun fiha fadl farilla ba zai zama ba wata farilla a cikin ta Albatta.
yanke li anna al karahata domin karanci da Wassawa ba.
lada la ba yajtami'a sa haduwa a waje ɗaya abin da yake ba farure ai ba za ta yi a ce kuma da lada a cikin sa ba wa kadhalika qawlul qarrashi haka nan faɗin ƙarrafi da yake
wa kariya malikum ma zukira ma Ma zukira.
malik ya ki wannan ma'ana misalan a wata ruwa ya ki yin kabaru ma'anahu abin da ake nufi annahu ahabba cewa shi ya so واختار يا أن زلمة.
ألا يفعل ذلك kada a aikata wannan للمعنى saboda manufa Allazi alladhi zakarahu.
zakarahu wanda ya ambata فهو أمر amrul irshad إرشادي wannan lamari ne na shiryarwa وليس مراده muradul الكراهة karahata ba wai na nufin karanci ba التي يكون muta'allaquha wanda abin da متعلقة tara kai da shi yake shiga بالشتم القبيح a cikin bangaren abin da yake mummuna معاذ الله a haza Haza.
Allah ya kiyaye imam malik daga nufin haka لا haza la yuzannu لا bi يذم malik بمن irin wannan ba ba za قتل a zace shi da wanda bai kai matsayin imam malik ba bai Bi kashe kasiri.
ya zama tsakanin su ma akwai bambanci da yawa فضلا عن هذا ballantana shi الإمام imam shugaban الجليل da mai girma shi imam malik إمام دار wanda shi ne الهجرة jagora a gidan da annabi a garin da annabi ya hijira gare shi wato madina وإمام آل shi المشرق ne jagoran mutanen gabas da والمغرب mutanen yamma رضي الله عنه radiyallahu anhu وعن نبيه to wa qala rabbi rabbi ya fada في إكمال a littafin ikmal الإكمال ikmal بعد تكريب مسلم bayan ya fidda bayan imamu muslim ya fitar لحديث وائل ga بن hadisin الجرم wa'il ibn hujr نقلا عن ya إياه faɗa turowa daga alƙali iyas في الإكمال littafinsa ikimalin Malam mu'min su.
abinda nassinsa صحة الآثار hadisai sun بفعله inganta da aikata kabaru yin Wal kabaru hasbi a sallah, alayhi.
da kwadaitarwa a kai وعن علي رضي الله an عنه taɓa daga sayyidina ali allah ya ƙara yadda a gare shi في da قوله yake تعالى fassara faɗin ubangiji da Fasalli ba rabbika ta ala wa nahar.
musalli da rabbika wa nahar إنه ya ce هو wa بقى nahar ɗin abin da اليمنى ake nufi alal inda yusra.
huwar ulyumna ana nufin a ɗora hannun dama Alal alal yusra yusra.
ta tabo في الصلاة an an za a yi sallah على a السرير dora a kan girgin عند الإثم annan na daidai tsakiyar girgin واتفقوا على أنه ليس laifin واجبا baki ɗaya malamai ba wanda ya ce yin ƙamru wajibi ne sun gama akan cewa yin ƙamru ba wajibi ba ne ثم اختلفوا sannan aka samu saɓani فقال imam مالك malik ya ce da والجمهور mafi yawan malamai هو السنة a yi ƙamru ɗin shi ne sunna لأنه هو صفة الخاشع domin haka sifar mai bai mai tsoron allah ne وقال مالك a wata wani kuma أيضا imam malik ya ce Wallahi.
haka nan laifin nusadin وجماعته haka nan akwai wasu jama'a da suka tafi بالكراهة da cewa yin ƙamru karahiya ne وألت وقللت وقللت an faɗi dalilin haka بكوف عينها عند وجود kada a ɗauka cewa wajibi ne an yi wuta kada wujubu, ka a ɗauka wajibi ne وقيل wasu suka ce abin da yasa aka ce karahiya ne ألا yuzhira min wujuhi ila baraka خلاف kada الباطل dan adam ya bayyana sabanin abin da yake boyayye nasa daga tsoron Allah a zahiri ya nuna alama ta mai tsoron Allah alhali baɗininsa ba haka bane wato wula an malik an tuko daga imam malik كره كره cewa ya kari abu ya ƙi shi Maratan.
maratan lokacin filfari a farilla دون ba wai النفي a sallar nafila ba لطول أمر النفي saboda ita nafila ta yi a tsawaita a cikinta وخير بينه وبين الإرسال الأوزاعي الأوزاعي وجماعة من من الفقهاء الفقهاء.
malam auza'i da wasu jama'a daga gangan masanan fito su sun ba da zaɓi tsakanin ko dai a yi kabarin ko a saki hannu Wa mana su a wajensu da yin kabarin da sakin hannun duk ɗaya ne Wa mana mana au iraqiyuna min min ashabina ashabina.
mutanen iraq daga malaman mu malikawa suka ce a'a kar a yi kabarin وفي samai ashab ya zo a cikin sana'i ashab abinda imam ashab ya ruwaito daga imam malik la ba ta bihi cewa shi kabaro ja'izi ne abu ne wanda ba laifi dan an yi shi yasa zarar ja'izi ne ba mandubi ba ne ba makaruhi ba ba wajibi ba ba haramun ba
Fala'uwaru kamsatu.
ya zama zantuttuka da aka ruwaito a game da yin kabaro a masabar imam malik sun kai haku guda biyar
inta wannan bayani da aka ciro daga ikimali da ikimali ya ya kare wa qala sanusi sunusi ya faɗa ibu ya a littafin ce tafiyar makasin ba a da na kuli kalami bin al-arabi bayan ya ciro magana ibn al-arabi da aka faɗa a baya amma da ne na kanu wanda ciro shi ya gabata ne Min ikimali ikimali.
ikimali littafin ikimali ikimali ma'anar su wato littafin bi na sharhin muslim abin da nan sun sa wa arada bi qawlihi ma ya hasina yana nufi da yace mahasin kyawawa wallahu a'lam a wato ko hadisi ne kyakkyawa ɗayan Allah shi ne masani ma yana akala da wul nufin bukhari abinda fi Buhari ya tarihi.
ruwaito a tarihin sa littafin sa na tarihi shi Buhari ya rubuta littattafai har guda uku akan tarihi akwai karami tarihin sagir wanda shi aka dade da bugawa akwai tarihul awsat na tsakiya akwai kuma tarihul kabir
wa bunu wanda abi a yanzu an buga su
wa bunu abi shaybata haka da ibn abi shaybata ya fidda hadisi a musannaf shi ibn abi shaybata ya fati ne 235 malamin buhari din ne
wa bunu lokacin da haka da abi ibn jarir tabari wanda shi ko ya fati 310 wa bunu abi haka hatim da ibn abi hatim shi ko ya fati 327 والدار ibn abi hatim razi haka da dara kunni fil shi ko ifradi a wato dara kunni ya fati hijira ta 385 a littafin afrad wa abu haka shi da abu shehi wal haka hakim nan hakim shi ya hakim ya kwace ɗari hudu da biyar wa bunu haka nan murda ibn marwai wal haka bayhaqi nan baya haƙi shi baya haƙi ya kwace ɗari hudu da hamsin da takwas fi a sunan sunan ɗinsa an ali bin sun abi turo daga talib sai na aladar abi ɗalib في قوله a فسبح cikin fassara faɗin ubangiji fasallin na rabbi kawai har أنه قال cewa sai na ali ya ce وضع يديه warku وضع ya ji يديه abinda اليمنى ake nufi da wannan tura hannunsa na dama على وسط bisa tsakiyar sa'id da yusra goron hannunsa na hagu ووقوما warwa sai ya dora su a rasar da yi bisa gardinsa a cikin sallah وما أخرجه أبو الشيخ haka nan abu da abu shari ya fidda shi da bayani fi sunan ya sunan ɗinsa عن أنس daga ana sunu malik daga anar sallallahu alaihi wasallama musulun kamar wannan وما haka da abu أخرجه din abiya Abiyatin.
da ibn abiyatin ya rawaito shi da ibn shahin في a sunan سنن ɗinsa وابن da nan marrawai da والبياعي bayani عن ابن daga bani عباس abbasin في a قوله fassarar faɗin ubangiji فسجد subhanahu wataala sallar bika wanhar قال وقوما yace wannan abin da ake nufi da shi a ɗora hannu na dama akan hannun hagu عند الناس nan ga kirji in za a yi sallah قلت a nace in ji shehu ibrahim فتبين من هذا Mhm.
ضعف تدقيق ibn بن كثير kasirin a sarari radiyallahu ta'ala daga nan ne za a gano raunin yadda ibn kasirin ya raunana hadisin nan da aka rawaito daga sayyidina ali ibn kasirin ya ce ya hadisin nan da aka rawaito daga sayyidina ali yana da rauni shehu ibrahim ya ce amma daga bayanan nan da aka yi za a gano cewa wannan magana ta ibn kasirin ita ce take da rauni ba wai ruwayar da aka yi daga sayyidina ali ba في تفسير a cikin fassara kawai ta ala fadin wani tabaraka wa ta'ala فسل ربك musalli والحمد.
rabbika wal haq ثم قال بعد sannan ya ce bayan wani بعد bayani ta kaddama تقدم wanda yake ya gabata ما يغني ta kaddama ma guri an na kare عن shi da abin da zai wadatar da mu daga sai mun ciro shi ya gabata gare mu ما نسوا ya faɗa abin da nassinsa kanar masulawi masulawi ya ce بعد حكاية ba haka to wannan zantuttuka ya ce abin da nassinsa وإذا تقرر الخلاف في idan ya أصل zama akwai القول saɓani saɓani ya tabbata a game da yin as- asalin yin kabaru كما ترى kamar yadda kai kanka za ka gani daga bayanan da aka faɗa a baya وليس أحد من الناس hujjata ala sahibi shi ko lamarin shi ne ba wani a cikin mutane da za a ce hujja ne a kan sauran mutane ba وجب wani mutum da za a ce dole sauran mutane su silme shi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam
وجب رجوع zai zama إلى ke da ayyukan الكتاب nan dole والسنة a koma ga Qur'ani da hadisi Kama- dacewa da aya fahimta na za ta bishe shi ne shi kamar ƙara ta'ala kamar da wani tabaraka wa ta'ala ya ce fahimta na za Fahimta na za ta ta bishe bishe.
in kuna jaya a kan wani abu faru kuma yadda wannan abu ke zuwa ga Allah ko ga manzon Allah
ورد إلى mai الله da abin zuwa ga Allah ورد إلى shi ne a mai da الله abin zuwa ga littafin Allah ga Qur'ani ولم نجد آية ba mu samu wata aya ba a cikin Qur'ani فوق da za ta الإشكال ɗauki wannan rikicin ba wata aya ƙur'ani da ta fito fili ta ce a yi kamar mu. kamar yadda ba wata aya ƙur'ani ta fito fili ta ce a yi sadar mu.
ووجدنا سنة رسول الله amma kuma da muka dawo ga sunan manzan Allah sai muka samu sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama قد haka ba ta yi hukunci bi mai ɗumiyyatin kabari da salati da cewa ana son a yi kabaru a sallah في شهادة ما da shaidar abin da yake ya zo a muwadda da buhari da musulun da waninsu من الأحاديث daga hadisai asali mace gina dani wadda ta fi karfin a ce za a soke ta فالواجب abin da ya fi wajibi ke nan a sannan a koma gare ta والوقوف a عندها tsaya nan gare ta والقول a yi aiki بمقتضاها da abin da ta hukunta ولذا قال بأبوه wannan ne yasa sashen malamai ya ce الذي عليه الجمهور magana da mafi yawan malamai ke kai shi ne cewa a yi kawarwa a sallah قال قال النووي imami nawawi ya ce mai arba'una hadisin da Yawwa, mai riyadu salihina wanda shi nawawi ya yi wa fati hijira ta ɗari shida da saba'in da shida to Yawwa, babu shafi.
wannan shi ne masabar imami shafi wa abi hanifa da shi ne masabar abu hanifa وأولى shi ne masabar imam ahmad والأوزاعي shi ne masabar auzari shi Ibn ne al-Mubarak.
masabar ibn al-mubarak وسفيان shi ne masabar sufyan sauri Wai shi ne masabar sabun rawaye وأبي يعني ساعة إسحاق المروزي وابن المنذر لك ابن المنذر وعن مالك رواية أما إمام مالك شيء أرويته رواية بيدك غريشي الأولى كان في فرقه الجمهور شين يا داتي لتورا معلمين مثل يوم معلمين والثانية رواية تبيدك إمام مالك الإرسال شين يتوى أبا قبره أسكي هالي
ولا يبوء شين كده يقول إيه لك هالي نفسه بس إيه وهي رواية جمهور أصحاب wannan ruwaya ta biyu ita ce ruwaya da mafi yawan almajiran imamu malik suka ruwaito daga gare shi
وهي الأشهر عندهم cewa kada a yi kabaru ita ce ruwaya da ta fi shura wajen malikawa وهو مذهب الليث wani بن سعد cewa ba a kabaru ka a yi kabaru shi ne masamman laifin da sadis وهجة الجمهور a hujjar mafi yawan malamai وما تقدم عن الإمام في الموطأ a a ma ta kaddama ba a hujjar ma ta kaddama hujjar mafi yawan malamai ma ta kaddama shi ne abin da ya gabata an An limani limani.
daga imam في malik الموطأ a cikin muwaɗa al-mutar Al-Mutarajjim lahu.
abin da ya sa masa bali da بقوله ya ce babu babu wabi yumna ala babu isra ɗora hannun dama bisa na hagu a a sallah wa gairihi da wani wannan Min wa al-ahadith.
ghayruhu, da wani wannan min al-ahadith daga hadisai alwari da tafi zalika wadda ta zo a game da ɗora hannu a kan kirji
famina ha yana daga hadisan da suka zo da wa wannan hadisin wa'ilin mu hujjar الطويل الطويل الحديث هو الطويل الطويل دوره انا صفه الحديث اللي حديث دوره متذني مفهوم من هذه شيء لا بأس المتقدم في وانا مسألة كمان مسألة تجا الركب عنه
وحديث هكذا السهل حديث من السائل سعيد مسألة السائل قال يجي قال الناس mutane sun kasance يوسرون yuma yumaruna ana umartar su ni ni ne yumaruna ana umartar su أن يبع الرجل يد يمنى على yadda ذراعه juna ya dora hannunsa mutum namiji ya dora hannunsa na dama bisa Ala dora jira'i hannunsa jira'i tagu a sallah قال أبو هازم abu hazim ya ce لا أعلم ban ni a ya kasani na wallahi ji zalika yana dangana wannan ne ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وفي رواية Mhm.
وفي رواية الأئمة to zalika a wato illa wa fi ruwayati a wata ruwaya illa na ma zalika illa na ma zalika mutum ko ya dangane wannan illa na ma zalika ولم يقل يمين bai ce yanni ba أخرجه البخاري buhari ya fi da wannan hadisin آه، والموطأ muwadda ma Mala Annabi ya ce, Kala.
ya ce, kana rasulullahi Manzala sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam ya wasallam kasance da ummuna ya nemi da limanci faya akuza ya shimalahu gudu shimalahu ya rike hannunsa na hagun da hannunsa na dama.
a karar da wutar Tirmidhi ne ya fitar da wannan hadisi.
ibn mas'ud Allah Masudin kana yusalli ya kasance yana sallah faya ba'u yadahu isra sai shi ala ya al-yumna dora hannun hagun bisa ta dama.
fara'u Annabi an-nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam sai ya ga Abdullahi Masudin oh ba'a yadahu al-yumna sai ya ala cire hannun al-yusra ya dora ta daman akan ta hagu.
akhrajahu abu Abu Dawud ya dawud fitar da wannan hadisin.
wa fi riwayati A wata riwaya- qala a ta nisa'i kala ablan mas'udin ya ce ra'ani rasulullahi manzara sallallahu sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya gani kan wa ba'ati hakika na dora hannuna na hagu bisa Isra'i.
hannuna na dama a sallah ba ka da biyayi sai kama hannun da- na- hannuna na ko dama ba ya dora hannun na wani dama akan hannuna na hagu
wa ilbul wujrin ba wahayin hujirin qala ya ce ra'aytu an-nabiy na sallallahu ga alaihi annabi wasallam sallallahu alaihi wasallama idza idza kana qa'iman fi idan salat yana halin tsayuwa a sallah qababa yamini biya biye ne a shimali yakan danko hannunsa na hagun da hannunsa na dama akhrajahu an-nasa'i abu na sa'i ya fi da wannan hadisi abu juwayfa a abu da haifa ya ce abu da haifa almajiri ne babba na sayidi na ali anna ali Anna Ali.
ibn ali qala ya ce as-sunnatu tsari na manzo sallallahu alaihi wasallama wa bu'ul kaffi shi ne a ɗora tafi bisa tafi a cikin sallah inta wannan bayani ya ƙare wa fil muntaqa ya zo a littafin mutaka shirin muwadda an wa'il bin daga wujud wa'ilin da hujjirin annahu da annabi cewa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama rafa'a ya yadayhi daga inda hannayensa da kala fi yayin salat da zai shiga sallah wa kabbara ya yi kabbara summal tayfa bi sawji sun malta sannan ya rike sauran jikinsa a thumma tufafinsa ba'al yumna 'ala al-yusra sannan ya ɗora hannunsa na dama bisa hannunsa na hagu falamma arada an yarka yayin da ya nufi yake nufin zai rukuku akraja yadayhi sai fito da hannayen nasa farafa'ahuma ya daga su wa kabbara ya yi kabbara ya yi faraha faraha rukuku falamma yayin qala da zai ce Allahu sami Allahu liman liman hamidahu rafa'a yadayhi nan ma ya daga hannayensa falamma yayin da sajada zai sujjada sajada bayna sai ya kaffayhi sujjada tsakanin tafukansa رواه أحمد imam ahmad ya rawaito wannan hadisin haka nan muslim وفي رواية a wata ruwaya ثم وبايده على كفه sannan ya ɗora hannunsa bisa ta- a, su- a, hannunsa bisa tafinsa na hagu و- ورسل wa rusga da abin da yake tsakanin wato a, ka'abu da kuma wato a, wato gorar hannu shine rusgu da والسائلة gorar hannu وفي ليل auɗar ya zo a cikin littafin da yaro auɗar na shaukani الحديث wannan hadisin أخرجه a النسائي shaukani ya ce a nasa'i ya fidda shi وابن haka إبان nan ibn hibbana وابن haka nan كلمة ibn huzaimata وفي الباب أن حديث an karɓa wannan babin daga hulabu عند أحمد hadisin da imam ahmad ya fidda shi da tirmidhi وابن ابن ماجه ماجه ودار ودار القطني القطني.
وفي إسناده amma a wannan isnadin akwai kabisa dan wulan آه، lam لم يروى yarwa anhu عنه shi ba wanda ya ruwa daga rashin ba su babu غير ba سماك عنه wasu kawai jili ya ce amintacce ne وقال ابن amma مدين ibn madini da nasa'i suka ce majhul ba a san shi ba وعيسو ulabu hasanahu tirmidhi wa hadisu wa hadisu gyara ne akwai dal sannan ya sannan ta wa hadisu ulabu hadisin nan da aka ruwaito daga ulahu hasanahu tirmidhi tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa
وأن وداي أدي بن إلى الهاد هذا وداي بن الهاد عند أحمد حديث الإمام أحمد يرويته وعن ابن عباس haka nan ma an karɓar da zan abbas Da dar- hadisin da dar kudi ne ya fitta Wal shi Bayhaqi.
haka nan bai haƙi وابن da ibn يبان hibbana da الطبراني tabarani وقد تفرد به har ma amma مرملة hadisin nan har malaka ne kaɗai ya ruwaito shi وعن ابن عمر عند
A- an ruwaito hadisin ma daga zan umara hadisin da ukaili ya karuwai wannan abu amma ke isnadin yana da rauni wa an wuce an karɓo irin wannan hadisin daga wuzar tun da lamani daru kuɗi wani hadisin da dara kudni ne ya fi da shi marfu'an daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa bunu abi shaybata haka ne ma bi shi bata ya fi da hadisin mawqufan amma shi iyakarsa abdullahi zubair wa an jabirin haka nan an karɓo daga jabiru ko Da.
iyakarsa huzaifatu iyakarsa huzaifatu haka nan an rawaito daga jabiru inda amada hadisin da imam ahmad ya fi da shi Daru haka nan dara kudni wa an wa wa an bin zubayr haka nan an rawaito daga abdullahi zubair inda abi dawud hadisin da abu dawud ne ya fi da shi wa an aisha haka nan an karɓo daga sai da aisha inda al-bayhaqi a hadisin da bai haƙi ya fi da shi wa qala bai haƙi ya ce sayyid wannan hadisi ya ingantacce ne wa an shaddadi haka bin nan an ruwaito da ya haka da shaddadin mai tura habib inda al-bazzar hadisin da banzaru ya fi da shi wa fi amma kuma akwai abbas abasu nunus a cikinsa wa an ya alabni murata A- an karɓo hadisin daga alamun murata inda wanda dabarani tabarani ne ya fi da shi wa fi umar bin akwai umarun abdullahi ne ya ala a cikinsa wa huwa ba'ifun shi ko a umarun abdullahi ne ya ala yana da rauni wa in wa an ukubata Ukubata.
haka na an gaba daga ukubatu an abi An abi aisha Aisha.
daga abi aisha inda al- haisami hadisin na haisami ya ruwaito mawqufan iyaka hadisin Bin ita Sinari, aisha Hassani.
misali kyakkyawa wa an mu'azu haka na an gaba da sai na inda ma'azu dabarani wanda tabarani ya fita wannan hadisin وفيه لكئيب بن jahannam a جهنم cikin isnadin akwai wanda ake kira hadisin jahannam وعن أبي haka هريرة nan an ruwaito dai daga abi Da huraira daru- hadisin da dara kunni ya ya ruwaito وعن الحسن haka nan an ruwaito daga Hassan al-Basri مرسلا daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mursali عند kenan أبي داود hadisin da Abu Dawud ya ruwaito Wa an dawo.
haka nan an ruwaito daga Dawud su ne Mursalan.
shi ma dai mursali ne a a gurin sa أيضا kuma وعن wannan سا- Abu Dawud da kuma
وعن سالم بن an سعد karɓo daga Salim da Salim وابن مسعود da Abdullah bin Mas'ud da وعلي Sayyidina Ali وسيأتي في هذا hadisan الباب.
wa'annan zai a faɗi Ya su nan da- gaba a wannan babu
آه، قوله da yake Wa rusku rusku بضم الراء ana faɗa da ramar raro وسكون ال- mumarai a sukunin sun mara ɗaya بعدها موجب bayan ta sai kuma wani harafi mai ɗugu shi ne mai ɗaka shi ne gambakin da aka ce a rusgu
هو المفسر بين shi ne mai السعد kusurin والسعد mabambanci tsakanin sa'idi don sai da safi قوله هو Ya ce- السائد
Mm.
والسائدة to da yake kawo da قوله yake والسائدة Mhm, ne gaba بالجاري a wato sa'id da sa'idu bil jarri da jarra
أدفن على wato الرك sa'id ko sa'id da gorar hannu wa sa'id bil jarri anu ala rufi ala fi ne bisa rufu wa Warusu.
rufu rufu kan majruru ma مجرور abi wa jarra ne ولا أدفي على قوله كفي li اليسرى adfihi ba wata majruru abi wa jarra ne li adfihi saboda an adabta shi ne ba wata على قوله dan adabta shi bisa fadin sa kafi كفي sara.
اليسرى والمراد abinda ake nufi أنه وضع يده اليمنى على Allah كفي sallallahu ya اليسرى tura hannunsa na dama bisa kafinsa na hagu wa
ورسج rusgiha ورسجها ya da daidai rusgi ɗinta wa sa'ida da sa'ida.
daidai gora hannunta ولفظ wani الطبراني na barani وضع يده اليمنى على جاري اليسرى yusra cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura hannunsa na dama bisa bayan hannunsa na hagu في الصلاة a alhali a cikin sallah ya haka قريبا من الرسل wato ya tura kusa da wasu nan ke nan kaɗan ya ban nan nan shi ne wasu nan kuma shi ne kusa da wasu nan ko shi ne sa'idu
قال أصحاب الشافعي almajirai ma mi shafi suka ce تقدم بكثير يمنى abinda zai Ko a ne sai- danke kuru'in hannunsa na hagu da tafinsa na dama ya haka kenan ya haka
وبعض رسلها وسائدها على الحديث a alhali wani bangare na ruskinta ko goron jikinta to ka karanta har zuwa ƙarshen hadisin يدل على مشروعية a وضع الكف wannan hadisi yana shirya da mu bisa cewa ana neman a dora hannu alal kafi a kan tafi wa ilayhi zahaba al-jumhur zuwa wanda ne mafi yawan malamai suka tafi wa rawa ibn al-munzir ibn al-munsir ya ruwaito an ibn zubayr daga ibn zubair wa la hasan al-basri haka nan ya ruwaito daga hasan al-basri wannan a ya ruwaito daga naha'i annahu yusilu ma cewa a'a ba kabra ake so a sallah ba a saki hannu wa la yabu al-yumna kai ne zai dora hannun dama bisa hannun hagu wa naqala an-nawawi yau ya ciro wannan hannun Hannun laifin daga laifin laifin sa'adi.
sa'adi cewa ka ai kabarin gaba ɗaya wa naqala al-mahdi mahadi ya ciro Bari.
wannan a littafin sabahar shi ko mahadi wato yana da shi'awa bangaren zaidiyawa
an al-qasiyah daga kasiya wan da nasiyah nasiriya wal ba'iri da bakir wa naqala ibn wato al-qasiyah ya ciro wa'annan daga wa'annan masabobin su dukkan wa'annan masabobi ne daga masabobin shi'awa kasiya da nasiriya da wakiriya wani kalan hulul kasir ibn kasir ya ciro wannan magana an maliki daga imam malik cewa kada a ce za a yi kabaru a yi sadaru
wa kalafa ibn abdul hakan amma ibn abdul hakam ya saba da dan kasim anan فنقل عن مالك الوضع alwaba ya ciro daga imam malik cewa ya tsora hannunsa bisa daya
ورواية الأولى amma ruwaya ta farko daga imam malik هي رواية a جمهور الأولى wato cewa ta ai kabaru ita ce ruwaya da mafi yawan almajiran su suka ruwaito daga gare shi وهي ita ta fi المشهور tura عندهم indam a wajen malikawa ونقل ابن سيد sayyidin nas ibn sayyidin nas ya ciro عن الأوزاعي daga auza'i at-tahayyira cewa ya ba da zaɓi بين الوضع tsakanin والإرسال ko dai mutum ya tura hannun bisa ɗaya wato ya kabaru ko kuma ya ciki hannun nasa قال ya ce
احتج الجمهور mafi yawan malamai sun kafa على hujja مشروعية الوضع bisa cewa ana neman a ɗora hannu bisa hannu بأحاديث الرواية a sun kafa hujja bi a hadisul babi da da sanarsa zuwa wannan babin allati zakara har musallifu wannan mai littafin nan ya ambata وذكرنا mu ma ko mun am- ambace ta وهي عشرون gaba ɗaya hadisai ne guda Samaniya da ashirin ashara.
wanda hadisan nan ashirin an ruwaito su daga sahabbai goma sha takwas
وتابعين da kuma tabi'ai وأكل الحافظ hafiz ibn hajar ya hakaito عن عبد البر an ibn abdul bari daga ibn abdul bari أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه cewa ba wani sabani da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a game da yin kabaru واعتز القائلون بالإرسال wanda suke tafi akan cewa a saki hannu su sun su suna kafa hujja يا حديث da hadisi جابر na da بن jabiru أبي.
wanda ya gabata وقد عرفناك عن حديث جابر Mm?
وقد عرفنا Waƙar haƙiƙa an rafi naka mun ma bayani mun sanar da kai an hadisi jabir daga hadisi nan na jabiru أنه ورد على سبب cewa ذلك.
ai ya zo ne bisa sababi hasi فإن قلت idan kake الإبرة yo ai ko da ya zo akan sababi hasi ai an yanda malamai suke ta faɗa da malaman tafsiri da malaman usulul fiqh da sauran malamai suna cewa ai ana istina ne da cewa an yi amfani da lafazi wanda yake ɗaukar umumi لا بخصوص ba wai da ke bantar ma'ana ba قلنا to za mu baka amsa
إن الصدق in In sadaka sadaka alal alal wani wajhi.
musamman raf idan a kira wato dagawa za ta yi a yi amfani da dagawa ana nufin tsora hannun dama bisa na hagu فلا أقل من to ba karanci ثلاثة a hadisul bari daga ce hadisan da sun zo a wannan babin ai sun dace لتكفيت da a ذلك cewa su الأمور tafi su wannan umuma وإن لم يصدق alayhi musamman raf amma متطرف ya zama ko shi maganar dagawa ma ba zai gaskata a kai ba لم يصح ihtijaj to kafa hujja ba zai inganta ba على مشروعية bisa a cewa ana neman a yi haka بحديث da hadisin جابر jabir da aka ambata وتبجيو أيضا kuma masu cewa kada a yi kamaru sun kafa hujja kuma بأنه da cewa yin منافق.
kamarin ya bore tsoron Allah آه. وهو ما وهو مأمور به في الصلاة shi ko dan adam an ana umartarsa da ya nuna tsoron Allah a sallah وهذه المنا وهذه المنا fati a ce kuwa a abu biyu ab- wannan a ce an umarni da shi wannan an yi hani da gare shi ga shi ko sun lizinci juna mamnu'atu abu ne wanda ba zai yi ba dole zai zama ko dai ai amfani a ce wato a, an yi umarni da shi gaba daya ko kuma ce an- a ce an yi hani da shi da gaba daya amma ba zamo a samu ruwayoyi suna sassabawa ba
قال الحافظ قال الحافظ قال العلماء alhamdulillah inda ake faɗa dai in Allah da takwas da rabi za a dinga tashi ko da ke cewa ma dai ai ishar tana komowa baya ne tana komowa baya to alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah ya saka wa malamin mu da alheri Allah ya saka wa shehu Ibrahim da alheri Allah ya yi mana duk kunci da mana mu Allah inganta ta Allah inganta ta Allah inganta ta Allah ya kiyaye mu duk wata jariha da sana'o'inmu da kasuwancin mu Allah don ka albarka. Allah ya sa lafiya da kudi Allah ya ba su lafiya. Wannan da gabata Allah ya